أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مدى أزمي يوم رانا نا قوم شاشدة شكرا دبود ريهدو دا أربعين دا أكو wadda daidai da sha bakwai ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin alkur'ani da muke gudanarwa a zawiyar maulana a shekha sharif ibrahim salim husaini radiyallahu ta'ala anhu mun kasance a cikin suratul a'raf cikin gisan banu isra'ili Allah yana ƙididdige musu nimomi da ya musu suka butulce daga ciki wato ya kawo kisan ɗan ba'ura wanda a cikinta muka kwana na amfatsal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace akan dan ba'ura walau shina la rafa'nahu biha Allah yace da mun so da mun ɗaukaka shi ya zama cikin wato malamai walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi ya kaskaya wato wato karkata ne zuwa ga duniya wattaba'a hawahu ya bi son rai shi fi du'a'ihi ilaiha wato kiransa zuwa ga duniya fa wada'nahu dalilin wannan mun kaskantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana jiwa al'ummansa tsoro wato malami a harshe amma munafuki a zuciya saboda babu wanda zai hallakar da al'umma kamar wannan ko da a cikin talimul muta'allim an kawo fasadun kabirun wato alimul mutahattikun wa akbaru minhu jahilul mutanassiku yace malami mai kece iyakokin Allah barna ce wato mai girma wanda ya fi sabaha wato barnan shine kuma jahili mai bauta ai mai son addini za su zamanto fitina liman bihi ma fi dinihi ya tamassaku wanda yake riko da su a addini za ka ga mutum yana aikata abu sai ka ce ah wani abun nan ba shi da kyau karka sai ce ah malam wani ma yana yi to kaga dalilin wannan sai zama halaka ga al'umma duka haka shi ma wannan an gan shi yana rike da addini sosai alhali bai yi karatu ba sai rika ba daidai ba to duk wanda yake bin bayan sa zai wannan abu ba daidai ba idan ka ce me yasa za ka yi kaza sai ce ah ai malam wani ma yana yi to saboda haka malami mai bin son rayi ba karamar musiba bane ga wato musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce za a kawo wato mutane a cikin wutan jahannama a jefa su hanjinsu su bulluko suna jan hanjinsu shikenan sai mutanen wuta su zo su ce masa kai wannan ba ka zamanto malami ba kana faɗan abubuwa masu kyau kullum kana gaya mana ce haka ne ni malami ne amma abun da nake umartan kudin da shi bana aikatawa dalilin wannan Allah zai masa azaba saboda haka ba zama malami ba kadai shine abun bukata tsoron Allah ko da daukan ilimi ma malamai suka ce za ka karbi ilimi a wajen kowa bima da idan ka ji kalmar hikima za ka rike ta a na ji kaza na ji kaza amma ka je ka zauna a gaban mutum ka yi karatu a wajensa to in ba bai tsoron Allah bane ilimin sa in ya kai sama karka yi saboda zai hallakar ka ne gwara ka zauna da abin da Allah ya baka ka bauta Allah da shi eh haka ka duba dan ba'ura dalilin wannan son rai da ya bi da son duniya Allah ya halakar da shi Allah ya ce tir da wannan misali wato na waɗannan mutane sa'a masalin alqawmul ladina kadzabu bi ayatina ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله كمثل الكلب wato shi dan ba'ura Allah ya ce misalin sa kamar kare ne in tahmil alaihi yalhas idan ka kore shi ma zaka ga yana haki wato ko baka kore shi ba ma za ka ga yana haki walaysa ghayruhu min alhayawan kadhalika babu wani sa a dabbobi za ka ga yana haki face dilako kadhalika fasara bal'amu mithla alkalbi bal'amu ya zama kamar kare alkalbu la yumayyizu bayna alkaramati wal ihanati shi kare baya bambance tsakanin girmamawa da wulaɗantawa inna ma nazaruhu ila kisratin ya'kuluha faqat abin da yake dubawa wato dan kurkushi da zai ci kawai shine a gabansa law rafa'ta al-kalbu ja'altahu ala firashika da za ka daga kare ka daura sa akan shimfiɗarka aw ja'altahu asfala safilin ko ko ka sanya shi wato mafi kaskancin kaskantattu wa alƙaita ilaihi kisratan ka jefa masa ɗan ɓari wato gurasa fa nazarhu ila kisrati faqat kallonsa shi kawai ɗan wannan ɓarin gurasan ne la yumayyizu bainal karamati wal ihanati baya bambance tsakanin girmamawa da wulaƙantawa wa bal'amu ka mislil kalbi shi ma bal'amu din ya zama kamar kare la yuhibbu illa dunya wa hawahu baya son wani abu sai duniya da son shi walan ya'rif al-karamata walan ihanata bai san darajantawa da wulakantawa ba fasalabahu Allah tabaraka wa ta'ala ma atahu Allah ya kwace abin da ya bashi duka an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lima salabahu Allah ba'da ma a'tahu ma a'tahu me yasa Allah ya kwace abin da ya bashi ko bayan ya bashi qala ma shakara Allah qattu bai taba gode wa Allah bane a shehu bura ya ce qaidun ni'mati ash-shukru da baibayi ni'mar Allah shine godiya ya ce wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum fa inna adabi la shadid innama tuslabu ni'amu ni'momi ana kwace su mimman la yu'addi shukra duk wanda baya bada wato godiyar su Allah zai kwace su Allah kiyaye wattaba hawahu shi yace hada tahziru min ittiba'il hawa wannan shi ma gargadi ne daga wato bin son rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karkashin doron ƙasa babu babu wato gunki da ake bautawa sama da son rai a fara'ita man ittaba ilahahu hawahu ko Allah yace eh fa kullu man kana tabi'an li hawahu duk wanda ya zamanto yana bin son rai shi wato hadithuhu nafsuhu anna zalika la yadurruhu rai shi yana gaya masa haka ba zai cutar da shi ba falyanzur ila khitabillahi li anbiya'ihi ya dubi maganan Allah da yake wa annabawansa qala li dauda ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al hawa Allah yake ce masa kai ka bi son rai duk da darajarsa fa yudillaka an sabilillah aw'ada al anbiya'a ya to Allah ya yi narko ga annabawa in ittaba'ul hawa dallu in dai sun bi son rayi wato za su bata fa min babi aula ghayruhum الإنسان يعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى يا داتي متي يسن غرغد نيمر ده الله يا مسا وي أدي شكرها يا بعد غودينتا باللسان ده هرشي وبالعمل ده أيكي وبالحال idan Allah ya wa mutum baiwa wato ba kawai ce alhamdulillah shine godiya ga Allah ba akwai godiya ta aiki misali idan ilimi ne Allah ya baka shi kai aiki da shi kuma ka koyar da shi an gane ayi wannan wajibi ne mutum yayi wannan duk wanda Allah ya koyar da shi kar ka zauna ilimi daga kai kawai sai ƴaƴanka ba wanda ya isa to kai ma idan aka maka haka ai ba ubanka bane ya koyar da kai ko ubanka ne ma shi ma wani ya koyar da shi saboda haka dole ka koyar da ilimin a ilimi annabi sallallahu alaihi sallama ya ce duk wanda Allah ya bashi ilimi baya koyar da shi za a masa linzami wutar kiyama to kuma aikin ma haka ne eh duk wanda Allah ya bashi ilimi to wajibi ne tashi da aikinsa idan dukiya ne Allah ya baka ita to dole ne ka yi wa mutane eh dole ne idan baka yi ba ka butulce ba za ka ce alhamdulillah a baki kawai ka ce ka yi godiyan Allah ba akwai godiya na aiki to ina yake sai ka yi idan sarauta ne Allah ya baka shi ma ka gode wa Allah kuma ka yi adalci a cikin mutane saboda haka wannan shine godiya na aiki akwai godiya na hali mutum halin da yake ciki shi ma ya zama cikin halin godiya misali mutum ne Allah ya bashi wadata sai ya zo kullum yana sa riga da batuci dubu uku ba kaga bai gode Allah ba ko ya zo yana cin abinci wulakantacce yana ciyar da gidansa haka Allah kuma ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah idan Allah ya baka wadata ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka wa wani ma to wannan shine shukuru alhali la budda wannan ai kuma in kai haka Allah zai baka lada akan haka eh to duka wannan idan Allah ya ba mutum nima godiya uku nan sai ya hada ta ba zai godiya guda ɗaya ba eh dalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina Allah ya ce wannan ɗan ba'uran shine misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyina wato mutanen makka tun da su ma Allah ya musu baiwan Allah ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya shi ilimin dan ba'ura amma suka butulce ko to saboda haka su ba sun zama kamar wannan kare sun fi son rai da duniya faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun ka karanta wannan labari ga yahuda su san abinda magabatan su suka yi ya Allah su yi tunani su yi imani eh sa'a masalin alqawmul ladina kazzabu bi ayatina Allah ya ce misali waɗanda suka karyata ayoyin wannan ya munana eh kuma sun kasance suna zalunta kawukan su ne da karyatawa da suke ba Allah suke zalunta ba Allah tabaraka wa ta'ala yace mai yahdillahu fa huwal muhtadi wanda Allah ya shiryar kam shine shiryayye wa man yudlil duk wanda Allah ya kasar fa ulaika hul khasirun sune asararru Allah ya kiyaye إيه تفضل
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نعم واتو دليل قرية وانسو وبنجي تبارك وتعالى يتسسني ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس walaƙar zara'ana mun halicci wato yawan aljanu da mutane ga jahannama fa su sani kaga wannan gargadi Allah yake musu khalaqa khalqan kaseeran li jahannam min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha sune waɗanda suke da zukata amma ba sa fahimtar gaskiya da su walahum a'yunun la yusiruna biha suna da idan dina amma ba sa ganin gaskiya wato na ikon Allah da su basara tibarin walahum adanun suna da kuma kunnuwa amma la yasma'una biha ba sa ji da su ai al-ayati wal mawa'ida ba sa jin ayoyi da wa'azuka da waɗannan kunnuwan sama'a tadabburin ji na lura watti'azin da wazantuwa to waɗannan masu irin halayen nan Allah ce ula'ika kal an'ami waɗanda ai kamar dabbobi ne gashi dabba yana da gaban nan duka amma in ka kira shi ba zai ji ba eh fi adamin fiqhi a rashin sani wal basari da gani wal istima'i da kuma ji Allah ya ce bal hum adallu ai ma sun fi dabbobi bal an'amu khairun minhum dalili dabba yanzu duk wanda yake masa in ya gansa zai bi sa ayi ko to amma su Allah ya musu waɗannan abubuwan ko duk ba sa bi sa ai dabba ya fi ayi walla ma kike dabba idan zaka ciyar da shi zaka shayar da shi duk inda zaka shiga zai bi ka to amma su an musu kowace irin nima sun fi bin Allah saboda haka dabbobi sun fi su Allah ya kiyaye ulaika humul ghafilun waɗannan su ne rafkanannu ghafalu anillahi tabaraka wa ta'ala sun rafka ne ga barin Allah tabaraka wa ta'ala akhbara fi wato akhbara fi hadhihi al-ayati Allah ba da labari a wannan aya annahu khalaqa kaseeran min al-jinni wal insi lin-nar ya halicci yawan halitta daga mutane da aljanu ga wuta aljinnu wal insu aktsaru fin nar mutane da aljanu yawancinsu ‘yan wuta ne, bi dalili hadisi ya Adamu, akhrij ba'san nari. Hadisin da Allah zai ce ran kiyama, annabi Adamu, ka tada waɗanda za a aika su wuta min auladika cikin ‘ya'yanka. Ƙala kam, ya ce mutum nawa ne za a aika wuta. Ƙala, min kulli alfin, tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina. a cikin kowanne dubu za a ɗauki mutum ɗari tara da casa'in da tara su ne ‘yan wuta. فعلى هذا تعلم أن الكفار من بني آدم أكثر من المسلمين واتو كافري سنفيوا أكم مسلمين الله يكيا يا wato Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci ɗan adam da wasu sifofi Allah ya halicce su da sifofi irin na dabbobi da namun daji da kuma na shedanu shi yasa yace ulaika kal an'ami bal hum adallu idan sun bi Allah to za su zama babu kamar su eh wato wa khalaqa bani adama fataratan yujahiduna anfusahum wa hawahum Allah ya halicci 'yan adam wani lokaci suna yaƙan kansu da son rayukansu hatta yulhafu ko yalhafu bil malaki har su riski mala'iku wa yajidu sana Allah tabaraka wa ta'ala su samu yabon Allah su ne wanda Allah yake cewa ulaika hum khairul bariyyah innal ladhina amanu was salihati ulaika hum khairul bariyyah idan aka ce khairul bariyati halittu duka ai hadda mala'iku idan mutum ya bi Allah to ya fi ya fi mala'ika daraja ka duba annabawa ai sun fi mala'iku hatta wasu daga cikin sahabban annabi sun fi mala'iku irin su sayyidina Abubakar wa taratan yattabi'una hawa anfusihim wani lokaci sai su bi son rayukansu hatta yalhaqu bil an'ami sai su riski dabbobi wanda su ne mafi kaskancin halitta shine Allah yace ulaika hum sharrul bariyati waɗanda suka kafirce su ne mafi munin halittu al insanu salihun li kulli shay'in Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace shi dan Adam ya nagartu ga komai salihun li an yakuna malakan wa salihun li an yakuna shaytanan ya ce ya nagarta ya zamo mala'ika kuma ya nagarta ya zamo shaidani tun daga shi a suratul baqara idan mun karanta wa idza khalaw ila shayatinihim Allah ya ce ko ai ba wasu shaidanu bane mutane ne yayi wannan bene wannan min aljinnati wan nas shaidanu din ba a cikin wato zuri'an shaidan kawai ba a cikin mutane ba akwai dan duk wanda yake aikata aikin shaidan shi ma shaidani ne Allah ya kiyaye mu to zai yi dan adam ya koma shedani wa salihun ya yakuna sab'an kuma zai yi ya zama naman daji ma wa salihun ya yakuna bahimatan kuma zai yi ya koma dabba fa idza jahada nafsuhu idan ya yaki kansa hatta taharaha ya tsarkake ta min albahimiyati dabbanci shi dabba shehu ibrahim ce damuwansu ya ce su ci su sha kawai duk mutum wanda ba shi da Allah a gabansa damuwansa kawai abin da zai ci ya sha wannan shi dabba ne Allah ya kiyaye washaitaniyyati da kuma suka tsarkake kawukansu daga shedanci shi shedani banda makirci da wato wato girman kai da hasada da ƙiyayya ba shi da wani abu to duk wanda wannan shine halayensa babu Allah a gabansa to shi shedani ne da girman kai da hasada da makirci da sauran waɗannan halaye dai ya zama shine halin mutum to wannan shi da shedani ne wasabu'iyyati suka tsarkake kawukansu daga namun dajinci su namun daji ko banda mugunta ba su da wani abu babba ya kashe karami kawai kullum haka da aikin su ta duk lokacin da kaga dan adam banda ya cuci dan uwansa musulmi ba shi da wani abu to yana cikin wato duniyar dabbobi ne Allah ya kiyaye raja'a ila mala'ikati in ya bar waɗannan halaye duka zai koma zuwa ga mala'iku dama shi ruhi an halicce shi wato yanda mala'iku suke haka suke ruhi yanzu me muke bashi ya rayu akwai wanda yake ciyar da ruhinsa babu ayi amma jiki fa ka duba kafin rana ta fada ya muke to saboda haka ruhi ita yadda mala'iku suke haka rayuwar da shine ibada idan kana ibada mai yawa to shine ruhin zai yi rayu yanzu wannan azumi da muke muna shan wahala to ruhin mu amma daɗi yake ji an fahimta idan da za mu jure wahalar nan za mu jure wahalar nan zuwa wani lokaci abin da za ka ji ka gani ai sai ka yi mamaki hatta kuntuhu sai ka zama eh ulaika hum khairul bariyati na'am bismillah
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
na'am wato malamai suna cewa an-nihayatu fil bidayati wal bidayatu fil nihayati dama surar mun fa ta yi magana ne akan kafirin makka ne ko to kaga maganan kuma ta dawo a ƙarshe kuma mun koma farko duk labarin da aka bayar ana jan hankalin su ne kawai walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye kyawawa ku bauta masa da shi da su ku bar wato waɗannan gumaka da kuke bautawa a annabi sallallahu alaihi wasallama sammuhu bi hadhihi asma ku kira shi da waɗannan sunaye wa hiya tis'atu wa tis'una asman lillahi tabaraka wa ta'ala suna tara masu girma na Allah wa kulluha kulluha fi qur'ani dukkan su sun zuwa qur'ani قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله ألفا إلا واحدا من الأسماء الله ينادى سونا دبو بند قداء ثلاثمائة في التوراة تريئك سنزو أتكين التوراة وثلاثمائة في الإنجيل ɗari uku sun zo cikin injila wa salasu mi'atin fi zaburi ɗari uku sun zo cikin zabura wa tis'atun wa tis'una mi'atan illa wahidan kenan fil qur'ani casa'in da tara sun zo cikin alkur'ani to waɗannan su ne sunayen Allah masu kyau ɗin man ahsaha dakhala aljannata duk wanda ya haddace su zai shiga aljanna eh shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala duk sunayensa kyawawa ne kuma dukkan su masu girma ne amma akwai suna mafi girma a cikin su wanda a cikinsa ne sunayen duk suka fita shi ne ake kira al-ismul a'zam shi kuma al'ismul azam yadda yake ba guda ɗaya ba ne suna al'ismul azam a wajena ba shi ne a wurinka ba wanda yake a wurinka ba shi ne zai aiki a wajena ba idan Allah ya sanar da kai al'ismul azam to kakkai tunani zai aiki a wajen wani kowa da nashi an fahimta yi to saboda haka idan Allah ya sanar da wannan mutum wannan suna zai kowanne irin tasrifi eh wato duk wanda ya haddace su zai shiga aljanna wal jannatu kama wato allamana alqur'anu salatu maratiba aljanna martaba guda uku ne kamar qur'ani yanda ya faɗa akwai jannatul a'mali aljanna da ake samunta da ayyuka akwai wa jannatul mirasi aljanna ta gado eh, wa jannatul imtinan da kuma aljannar baiwa da Allah zai wa mutane a jannatul a'mal aljannar ayyuka shine wanda Allah ya ce udkhulul jannata allati uridtumuha bima kuntum ta'malun ku shiga aljannar da aka gadar muku don aikin da kuke aikatawa wa jannatul mirasi aljannar gado kuma kullu muslimin yanalu nasibahu min aljannati kowanne mutum musulmi zai samu rabonsa aljanna wa nasiba kulli kafirin kuma da rabon kowanne kafiri kowanne mutum Allah gina masa gida a wuta da aljanna idan kafiri ya kafirta to kaga gidansa na aljanna zai zama gidan musulmi kenan mu kuma gidanmu na wuta zai zama gidajen su eh to dalilin wannan idan mutum ya shiga aljanna za a bashi gadon waccan kafiri da bai musulunta ba wa nasiba kulli kafiri law amana wa hada mirasun wannan gado ne akwai wa jannatul imtinani aljanna kuma ta baiwa wanda Allah kawai haka zai bayar da ita wannan cikin ceto ne haka addini shi ma martaba guda uku ne kamar yadda hadisin sayyidina Umar ya tabbatar fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum ko al-islam al-iman al-ihsan على ثلاث مراتب أيضا الإسلام والإيمان والإحسان من أحصى هذه الأسماء في مقام الإسلام دخل جنة الأعمال duk wanda ya haddace sunayen na a maƙamul islami zai shiga aljanna ta ayyuka shi al-islamu duk abin da ya zamanto furuci ne ko aiki ne bi ma'ana idan ka karanta al-asma'u asma'ullahi al-husna ko kai aiki da su to dalilin wannan mutum zai shiga aljanna eh duk abin da ya kunshi furuci da aiki shine al-islam wa man ahsaha fi maqamil imani wanda ya kiyaye su a makamin imani kuma dakhala jannatal mirasi shi imani shine mutum ya kudurci ya kudurci ma'anarsu duka ya san ma'anarsu a zuciyarsa wa man ahsaha fi maqamil ihsani wanda ya haddace su a maqamul ihsani ma dakhala jannatal imtinani shobra yace insa'uha fi maqamil islami huwa an yu'mina biha wa yadhkuraha wa yad'u Allah biha yayi imani da su ya kuma ambace su ya roƙi Allah da su akwai masu cewa wai ba zai yi ka roƙi Allah da suna guda ɗaya ba sai dai abin da ya zama jumla to wannan ya saba wa Qur'ani tunda Allah ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha kowanne ismi da sirrin da yake tare da shi saboda haka za ka ja sunan Allah al-latifu al-latifu sai da shi yana da kaidu wato idan ka ambaci sunan Allah arrahimu arrahimu ba za ka samu sirrin allatifu a cikinsa ba ba za ka samu sirrin attawwabu a ciki ba amma idan ya zama jumla kuma yadda jumlan ta kusa shi kuma za ka samu misali Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa latiful khabir kaga wannan jumla ce saboda haka duk sirrin da yake cikin ta shi kuma za ka samu an fahimta yi to saboda haka suna guda ɗayan nan da ka ja sirrin da yake cikinsa shine kaɗai za ka wadatu da shi eh babu laifi ka ja sunan Allah guda ɗaya ba dole sai jumla ba kai ne jumla wajen ka a wajen Allah wannan ai babu ai eh ya ce gashi qur'ani duk wanda ya karanta to kowanne harafi yana da lada to harafi kuma fa ina ai ai bai kai kalima ba ko da harafi ma an ba da lada balle kalima to saboda haka wannan ma'ana ba daidai ba ne Allah ya sa mu gane wa hadha al-ihsa يكسبه أن يدخل الجنة جنة الأعمال فكثرة ذكر الله تبارك وتعالى تقلب العبد إلى شيء غير ما كان عليه yawan zikirin Allah yana canja bawa ya koma wani abu da yake ba yake kai ba wato yanzu misali idan mutum ya shiga rana ya zai zama ba ai zai samu ɗabi'an wannan ranar ko zai zafi ya bushe ya yi baƙi idan kuma ya shiga cikin sanyi shi ma zai samu wannan ɗabi'a ta sanyi ko idan ya ƙoshi kuma zai samu ɗabi'a ta wannan abincin to idan ka yawaita zikirin Allah yadda Allah yake zaka samu wasu daga cikin halayen Allah a cikin rayuwarka wanda hatta magana mutum in zai za ka magana ba ta banza ba ce saboda yawan zikirin Allah da yake saboda haka babu abin da yake canja mutum zuwa wani abu kamar zikirin Allah mutum ya yawaita ya yawaita zikirin Allah an ce ana so akalla mutum kullum dai idan ya zama kasalalle kamar dubu goma sha biyu an fahimta ne zikiri yadda ake so wadkurullaha zikiran kasiran Allah yake aiko to zikiran kasiran din akalla dubu goma sha biyu kullum ka rika samun wannan to insha Allah yadda Allah yake so ka zama za ka zama amma in ya gaza haka kuma ba a ce shi ma ba kai daidai ba tun da dama ba wajibi ba ne tun da gashi salloli da azumi da duk wani abu kana yi eh amma ba za ka zama ɗari bisa ɗari ba mi'a fil mi'a ba za ka samu wannan ba to malam karim aiki ya same ka an fahimta ne saboda su abu huraira ba sa bacci sai sun yi waɗannan adadodi duka wato idan mutum ya yi wata zikirin haka zai tasiri a jikinsa wal insa'u fi maqami a ya bi ta baya nan akwai abin da ake yi والإحساء في مقام الإيمان أن يتخلق العبد بمعاني أسماء الله تبارك وتعالى haddace sunayen Allah masu girma a cikin makamin imani kuma shine wai bawa ya sifantu da ma'anonin sunayen nan duka ma'anawiyarsa bi ma'ana abin da yake kai ya zama cikin halayen Allah ne misali kaga ai asaburu sunan Allah ne to ya zama kai ne haƙuri ne Ar-Rahman sunan Allah ne ya zamo kai mai jin kai ne. An gane ai. Al-Afu sunan Allah ne ya zama kai mai yawan yafiya ne. To duk waɗannan suna haka zaka bibiye su, haka zaka bibiye su ka ɗabi'antu da su. Wanda in ka samu guda ɗaya tal sai ya kai ka aljanna. An gane ai. Guda ɗaya tal idan mutum ya rike shi misali gaskiya ko kaga ai sunan Allah ne alhaqqu ko sai mutum ya zama gaskiya shi mai gaskiya ne to wannan sai ya kai shi aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da wato wasu halaye duk wanda ya samu guda daya yace zai shiga aljanna eh Allah ya sa mu samu waɗannan ma'anoni أن يتخلق العبد بمعاني أسماء الله تبارك وتعالى يتي الله كريم كاقا ألا ميوان كيوتاني كما رحيم ميوان جنكيني عفون ميوان توسيني تو كيما تتكلف أنت التخلق بهذه الأخلاق za ka yi kokari ka tabi'antu da wannan sunayen Allah shine ka haddace su to za ka shiga waccan aljanna jannatul imtinan kenan eh والإحصاء في مقام الإحسان التحقق بهذه الأسماء wato a makamun insani kuma a ce ka haddace sunayen nan ka tabbata da su ba wai za ka kwaikwaye su ba kawai sun zama maka kai ka zama kawai su ne ba ka wani abu na biyu bi ghairi haqqi la yatasarrafu ko ko na biyu bi ghairi wahyi ne bi ghairi wahyi ne ko yo ba bi ghairi haqqi ba to busairi fazazi ya dan ja da baya kenan to saboda haka mutum zai zama sunayen Allah nan ya tabbata cikin su kawai ya narke amma wannan ba yana nufin wai ya zama Allah ba kuma fa idza ahbabtuhu kuntuhu shine zai ka dawo gurin nan yanzu misali idan ka zo ka samu malaminka sai ka zauna wajen malami kai shekaru kamar ashirin kana karatu duk ilimin malami ka karanta za a ce idan kana son malam wani to ka samu malam wani ne ba haka bane to haka zai sa ka zama malam wani ne a a iliminsa in dai iliminsa kake nema to wani ne to haka Allah yake da bayinsa babu yanda za a yi halitta ta zama Allah wannan ba a taɓa yi ba za a taɓa yi ba ko ruwa ne yanzu ka ɗauka ka ɗauki gari ka haɗa ya tashi a ruwa sai dai koma kunu to ta yaya Allah zai haɗu da halittu a ce kuma yana Allah ai ya tashi a Allah kenan ya koma halitta to saboda haka wanda suke irin waɗannan aƙidu kafirci ne dan wai mutum ya samu tahaqquqi da sunayen Allah ya zama baya kaucewa umarnin Allah ko guda ɗaya a ce ya zama Allah wannan kafirci ne ma'anar misali idan Allah ya zama yana da haƙuri haƙurin yadda Allah yake so haka kake kullum to wannan shine kuntu kaga tajalli ne na hasken wannan sunan zai hauka kawai shi kuma shehu ibrahim a cikin kashiful ilbas yace yadda lamarin yake kamar ka ajiye madubi a nan sai ka kalli kanka in ka kalli kanka a cikin madubi ba za ka ga kanka ba kuma kai ne ka shiga madubi ko ba kai ba ne walla ba ke kai ne amma ko ba kai bane ko to haka Allah yake da halittunsa duk waɗannan sunaye da aka ce kusan dubu ba ɗaya haka suke aiki a cikin halittu amma baya sa kuma su zama Allah baiwansa ne yake tafiya a cikin su wani zai samu ɗari wani dubu wani duka wani digo ɗaya haka to dan ka samu baiwan Allah misali kayi ilimi kayi ilimi a cikin tajallin sunan Allah al'alimu shi kenan ka zama Allah kai mahaukaci ne to saboda haka dukkan tajalliya din haka ne babu inda Allah yake haduwa da halitta ko ba inda Allah yake rubuwa da halitta malam saboda haka dole mutum sai ya ilimi na shari'a cikakke zai bambance komai alakar Allah da bayinsa amma in bai wasa ba shi yasa kafirai suke cewa gumaka Allah ne sun kasa bambance alakar halittu da Allah ne bai wanda yake ba su ta ina suke fita ta zo musu sai kawai su ce a shike na wannan Allah ne saboda haka wannan babu a wajen Allah Allah Allah ne alhaqu haqqun wal khalqu khalqun saboda haka waɗannan sunaye ana samun ɗabi'antuwa da su bayan ɗabi'antuwa da su a samu tahaqquqi da su mutum ba zai taharruki cikin wajen su ba sai cikin su wannan shine samu khilafa daga Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta yi akwai wanda yake daukar su duka in ya ɗauke su duka shine alkhalifatu ko ka ce masa alghausu daidai da digo ɗaya ba zai bari da shi yanda Allah sunayen nan suke gudana haka shi ma yake amma ba wai kamar yadda nunku bayani wato samun tasirin su ne tare da shi da fatan bayani an gane a yayi ina bayanin nan ne saboda akwai mutanen da suke cewa wai halittu Allah ne shi yasa na tsawaita bayanan kuma matsalar rashin karatu ne yake damu su Allah ya sa an gane to haka Allah ya ce duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna fad'uhu biha kuru'i Allah da waɗannan sunaye wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke kangarewa cikin sunayen Allah su kira Allah da wasu sunaye sayiji zauna bima kanu ya'malun da sannu za a saka musu da abin da suke aikatawa waɗannan sunaye suna da girma sosai sunayen Allah ne maulana shi Ahmadu Tijani radiyallahu anhu a matsayinka na musulmi bai yarda ka bata sunan Allah ba saboda wajibi ne ka san su yace idan aka ce sunan mutum Abdul Karim ko Abdul Rahman ko Abdullahi Shehu Tijani idan ka ce Audu to mutum yace in bai wasa zai mutu ba imani a wajensa dole a ajiye su yadda suke yace sunayen Allah ne kai musulmi dole ka san su ka girmama su mutu an sa masa Abdullahi bai kai wanda aka ce masa Shu'aibu ba a Shu'aibu bai kai shi ba saboda Shu'aibu sunan annabi ne wannan kuma an sa masa sunan Allah kaga girman su ba ɗaya bane haka wannan an sa masa Muhammad wannan Abu Bakar sunan ba ɗaya bane saboda haka wannan sunan ya fi wannan sunan daraja saboda haka dole kai musulmi ka san da wannan kada a zo ana ɓata sunayen Allah a matsayinmu na musulmi mu kiyaye su kuma haka shi abu da tijjani yake eh bismillah
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين نعم wato a ƙarƙashin wannan aya shubran ya kawo kisa ya ce ja a rajulani ila hakimi wasu mutane guda biyu sun zo wajen wani mai hikima ya tsulubani min hulwasiyyata suna neman wasiya daga wajensa ahduhuma hasanul wacce wal akharu damimu daya mai kyan fuska ne dai kuma mummuna ne khalabil hasani ya wofanta da kyakkyawa faƙala lahu anta hasanun jamilul wajhi jamilul surati yace kaga kai kyakkyawa ne mai kyawun fuska da halitta iyyaka an taf'ala shay'an qabihan kada ka aikata wani abu mummuna da zai muzanta ka an fahimta ai aljamilu la yanbaghi an yasdura minhu illa jamilu mutum kyakkyawa ya ce bai dace wani abu ya fito daga wajensa ban da kyakkyawan abu eh la taf'al illa shay'an jamila kaga ya masa wasiya ya thumma khala bitamim ya wafanta da kuma mummuna qala lahu anta ta'lamu annaka qabihu surati yace ka san kai fi mai munin sura ne ko iyyaka an tartakiba shay'an qabihan ma qubhi suratika ya ce ina gargadinka ka aikata wani abu mummuna tare da muni suranka kaya ka kara kanka muni la tas'al illa shay'an hasana dan haka kada ka aikata wani abu sai kikkiyawa kullum minhuma awsahu bima yuwafiqu halahu kowannen su ya masa wasiya abin da zai daidai da halinsa to saboda haka eh Shehu Ibrahim yace tunda Allah yace walillahi asmaul husna قلت والله يقول إن له الأسماء الحسنى وهو جميل وأسماؤه جميلة لا ينبغي أن يستر لنا منه إلا شيء حسن yace insha Allah babu wani abu da zai fito mana daga Allah banda kyakkyawan abu a gargashin wannan wasiya ya gina wannan magana Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala kara cewa wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wannan yana bisharar a ƙarshen al'umma wato akwai mutanen Allah ko da zamani ya bashi wa mimman khalaqna akwai ummatun yahduna bil haqq al'umma da suke shiryar da mutane da gaskiya kuma suke gaskiya a ƙarshen a cikin al'ummar ne ce akwai su أخبر تبارك وتعالى أن من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة أكوي وتا الأمة يهدون بالحق سنة شرير وانا قسكيا وبه يعدلون بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة المحمدية يتولى بشارة شيء النبي الأمة السلام. فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله النبي فسر وانا آية يتي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يتي وتجمع wato cikin al'ummata ba za su gushe suna da rinjaye akan gaskiya ba duk wanda ya musu kyaliya ba zai cutar da su ba har kiyama ta zo a haka suke haka annabi ya kara cewa wallazi nafsi bi yadihi la yudrikanna Isa ibn Maryama fi ummati khalafan min hawarihi na rantse da ubangijin da rayina yake hannunsa Isa dan Maryamu zai riski wato me da gurbi a sama da mataimakansa a cikin al'ummata wato Allah ya ba annabi Musa annabi Isa mataimaka to zai samu wanda suka fi su a cikin al'ummar sai shi shau Ibrahim shau Usman ibn Fodwe ya kawo a cikin kasidarsa na fulatanci Bushra al-Ahbab akan cewa shau Ibrahim shi yana daga cikin mataimaka na mahdidin an fahimta ai tana nan akwai a rubuce da wani yimre alwalo do timube wodu be joni hawaro do famube wodu be joni kami abdul hayyi tokkino ya izzatu ya ukhayyi wannan yana farawa da kansa da shehu abdullahi da shehu muhammadu bello shi ne abdulwali shi kuma shi shehu usman shi ne abdulhayi shi yasa ya zama mai rayar da addini an fahimta ya to a cikin wannan ya kawo shehu ibrahim da ma inda zai bayyana da zamaninsa da aikin da zai yi da kuma kasancewar mahadi in ya zo su ne masu taimakon mahadi fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun karka ce wai babu a qur'ani babu a hadisi aka tambayi malamai mana ai kowanne abu akwai masanansa ai ko ba an taba ce akwai wani mutum ya ce a qur'anin ku ya ce ba komai an ambata ya ce buhun biredi buhun fulawa zai biredi na wani wuce to ka bari gobe ka zo sai je gidan biredi sai ya tambaya ya ce buhun biredi yana yin biredi na ce in an yi kaza zai yi biredi kaza ya amfani da shi ta kaza zai biredi kaza washe gari sai zai gaya masa sha ko ban gani a qur'ani wuce Allah ne sai fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun to saboda haka in ka je ahlin abu sun faɗi abu to Allah ne ya ce a tambaye su Qur'ani haka yanda ya faɗa ma farratna fil kitabi min min shay'in wannan littaqlil ne ko ni karancin abu akwai shi a Qur'ani eh to Allah ya bishara al'ummar annabi a ƙarshen zamani akwai mutanen Allah kai wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi bihi ya'dilun fihim jama'atul awliya wato jama'ar waliyai suna cikin waɗannan النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله yace kiyama ba za ta tashi a doron ƙasa sai ya zama ba a faɗan Allahu Allahu a doron ƙasa bi bana babu musulmi ko guda ɗaya kiyama ba ta tashi akan musulmi eh duk kafirai ne wa warada inna lillahi thalathata mi'ati rajulin Allah yana da wasu mazaje guda ɗari uku qulubuhum ala qalbi adama zukatansu suna kan wato zuciyar sai na adam alaihi salam walillahi arba'una rajulan Allah yana da wasu mazaje arba'in qulubuhum ala qalbi Musa zukatansu suna kan zuciyar annabi Musa walillahi sab'atu sab'atu Allah yana da mutum guda bakwai qulubuhum ala qalbi Ibrahim al-Khalil zuciyarsu yana kan zuciyar sai na Ibrahim al-Khalil walillahi khamsatun Allah yana da wato mutane guda biyar ala qalbi Jibrila akan zuciyar sai na Jibril walillahi talatatun Allah yana da wasu mutum guda uku qulubuhum ala qalbi mika'ila zuciyansu yana kan zuciyar sayyidina mika'il walillahi wahidun Allah yana da bawa guda daya qalbuhu ala qalbi israfila zuciyarsa tana zuciyar sayyidina israfil والواحد في الحديث هو الذي يعبر عنه الصوفية بالقطب شي لا كيسيا شجبا وليي كو تيمكو وليي كو حليفا الله دوران قصا وبهؤلاء الجماعة جماعة ترزقون وتطرون albarkan waɗannan mutane ake yin wato ake ba da arziki a duniya albarkan waɗannan mutane ake ruwan sama ma ba ma su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana nufan aiko da sanyi mai bala'i in ya duba masu zuwa masallaci sai rage walau la daqullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard Allah yana tunkuɗe wasu mutane da wasu yana kare wasu da wasu da wasu ba dan haka ba kasar ya zama babu ita dalilin bawon Allah guda ɗaya sai kaga Allah ya kiyaye ƙasa duka misalinsa yanzu garinku idan ya zama kun samu gwamna ya garin ku zai zama amma shi kadai ne gwamnan ba ku ba ko ba haka ba ya garin zai zama to mulkin Allah na zahiri kadai ka sani bawon Allah ai mulkin batini shi ya fi na zahiri inda babu Allah babu mulkin aiko to saboda haka akwai bawon Allah guda ɗaya dalilin sa dukkan Najeriya sai Allah kiyaye ta kamar yadda za a samu dan Najeriya guda ɗaya zai zama shugaban majalisar ɗinkin duniya mu samu alherai ba iyaka dalilin sa ko to wajen Allah ma haka ne har ma ya fi haka yawwa saboda kamalar Allah ta wuce tunani yanda girman kamala yake kuma haka ake tafiya cikin Allah an fahimta yi eh amma kowanne abu akwai ma abotansa to dalilin waɗannan bayan Allah sai kaga Allah yana arzuta mu yana ba mu komai shi yasa za ga idan aka samu wani bawan Allah a guri ranar da babu shi za ku san ce akwai abin da ya kare ko a gida ne idan akwai babba kuna rena shi ba wani abin da ya kare ya tsufa ya kai shekara ɗari yana zaune ba abin da yake muku ku ne ya zama muku ma nauyi a sayo magani a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan so ma kuke mutu ku huta yi amma ranar da ya mutu za ka san abin da ya toshe eh to a wajen Allah ma haka ne ma la'ayi eh لا ولا تزال الدنيا بخير ما دام هؤلاء موجودين الدنيا بذات gushe da alheri mudda akwai irin waɗannan mazaje ku duba su mai duguri lokacin da babu su sha abu fati abubuwan nan suka bullo eh to saboda haka bayan Allah suna toshe abubuwa addu'ar su kadai to ya isa ibadan da suke wa Allah kadai ya isa numfashin su kadai wani tun da an aife sa numfashin nan nashi albarkarsa ake ci har ya kare ba sai ranar da ya fara aiki ba to tun a ranar yake bauta Allah babu numfashinsa da zai tafi haka maulan mushe ibrahim sale radiyallahu anhu ana faɗa tun watansa uku yake sajada ga Allah yana yaro in yi kife an juya zai kife in uku tayi sai a juya sai kife har suka gane sajada yake wa Allah tun a lokacin wata uku a duniya modibu shiwa ya ce iyarsa ta gaya masa tun da yake bai taɓa fitsarin a kunce ba ko kashi yana jariri har ya gama rayuwarsa ta wannan za ka ce ba aiki yake ba ka duba jariri ba bai taɓa fitsari da kashi a cikin tsumma ba to saboda haka lamarin Allah haka yake eh baiwan Allah to waɗannan mutane in akwai su duniya za ta zauna lafiya don haka a daina rena mutane ko waɗannan mutanen baka san wai wane bane ko wane a'a karka zata wani mai kato rawani ne mai zawiya wani ba hukaci ne ma Allah ajiye shi a hakan kuma sai ka je ka tabo wani a cikin wannan wani ba hukaci ne wallahi kuma haka Allah ya yi wani sallan da kike yin ma baya yin ta haka amma yana yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yana bauta Allah amma a zahiri haka ba za ka gaishe shi shi Ahmadu Badawi a zamaninsa an samu wani mutum wanda ya ce masa ba ta sallah sai buge shi yana bugansa dalilin maganar nan sai gan shi a wani ƙungurmin daji tsakiyar ruwa take ana haka sai can ya ga wani mutum ya zo ya alwala sai ce masa kai mai kawo ka nan ya ce wallahi ga abin da na yi kaza da shi amadu badawi ya ce to ni zan gaya maka ni hidir ne nan kuma inda kake a china kake ya ce kaga waccan ɗakin ya ce ya ce to waccan shine masallacin shi abu badawi kullum na yake zuwa ya sallah saboda haka idan lokaci kaza ya za ka gan shi ya zo yana zai ja sallah a gurin ka je ka bi sallah sai ka nemi afuwa lokacin yana sai ga shi a wajen badawi ya zo ya shiga ya ja sallah aka gama sallah sai mutum ya durkusa ya ce dan Allah akar maka Allah ai hakuri na tuba idan ya taba shi kawai sai gansa inda suka yi maganar gasu a gurin kuma walillahi al'amru ka duba yanayin tasarrufi waɗannan abubuwa to saboda haka baka san wane bane a cikin bayan Allah shi yasa ake son ka kyautata zato ga duk dan uwanka musulmi kada ka rena shi annabi ya ce bi hasbi mri'in min ash-shar an yahqira akahu muslim ya isa mutum sharri kowane sharri ba ka sabon Allah ko dai kawai kare na mutane to wannan kadai ya isa ka sharri kana gudu za ka tafi wani gari daga nan ka je wata ƙasa wani wajen shehuwa ne kai kuma kare na shehuwa ne a garin ku ko mamocin ka ne ko dan uwan ka ne baka san shi ba eh to saboda haka mutane a girmama halittan Allah haka Allah yake lamarin sa eh إن عيسى سينزل على الأرض وأولئك موجودون سيدنا عيسى زي سوقه وأنا متاني دكان سو أكويسو وأنا بشارة شيء من جرما قال أمة النبي صلى الله عليه وسلم لوك يا جباتو za mu tsaya a nan sai kuma Allah ya kai mu ayoyin da ya ja insha Allah mu fassara su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh